أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي أشرين دبيو قوة تقص hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da hudu ga watan hudu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2021 muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan wuri mai albarka a jami'a ta ƙasa ta farko university of dios to maudu'in da ya kamata in tattauna a kansa shine maudu'i na alwala'u wal bara'u don haka maudu'in yana da tsawo sosai za mu gabatar da karatu na awa ɗaya ina ganin sai mu tsaya a yi sallar la'asar sannan kuma sai a dawo a ƙara sa'a'a ɗaya ko ba haka ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin karatun da zamu yi yanzu nan Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya karatunmu na awa na farko za mu kasa shi gida biyu wato shi ne ni ake nufi da alwala'u walbara'u na biyu za mu ɗauki nau'uka masu muhimmanci ko guda hudu na alwala'u walbara'u awa da za ta zo ta gaba za mu ɗauki waɗannan nau'uka mu bayyana alamomin alwala'u wal bara wanda shari'a ta yadda da shi da wanda shari'a ba ta yadda da shi ba sai mu ɗauki nukta ta biyu a cikin awon mu ta biyu insha Allah ta'ala shine fa'idodi da ake samu idan an kai alwala'u wal bara'u na gaskiya sannan kuma nukta ta uku banna da take afkuwa idan ba a yi alwala'u wal bara'u ba na gaskiya a ƙarshe sai mu liƙe da nasihohi da kuma wato abin nan abubuwan da ya kamata a ce mun gabata Allah ya taimake mu to kafin mu shiga karatu mu yi bayanin kalma ta alwala wal bara da nau'ukan ta tunda su ne nau'i guda biyu ina son in jaddada wata nukta wadda na saba faɗar ta anan shine cewa aiki na addini zaɓe ne na Allah Allah shi yake zaɓen ka ka zamanto kana na gaba-gaba cikin aikin addini ba ku kaɗai ne HDM ba a nan ɗalibai da suke karatu amma Allah ya yi niyya ne ya zaɓe ku ku zamanto masu kula da aikin addini a nan na biyu abin da ya kamata mu gane ɗalibai waɗanda suka halarci karatu ba ku kaɗai ne ɗalibai a nan ba amma Allah ya yi niyya ya zaɓe ku ku halarto a wannan wuri to shi yasa kada ku damu da ƙarancinku ku masu zuwa wajen aikin addini domin dama aiki mai kyau aiki na gari ‘yan kaɗan ne ake samu duk inda ka ji Allah ya faɗi masu yawa cikin al'ur'ani to sai ka ji ba mutane ne na gari ba ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن كثيرا منهم فاسقون وأكثرهم لا يعقلون أما التي قليلا ما تشكرون قليلا ما تذكرون kada ku damu da ƙarancinku wannan na farko kenan abu na biyu masu tafiyar da kwamite na aikin addini ku sani cewa shaidan ku kadai yake hari a cikin waga university domin ku a tsaye bisa ga aikin Allah kenan idan bai wargaza ku ba to shi ba zai samun jin daɗi ba shi yasa muna kira ga duk wanda yake cikin kwamiti ya sa hankuri cikin aiki tsakanin shi da 'yan uwa kuma ko da an samu wata matsala a yi ƙoƙari a warware ta kada ya zamanto aikinku da an samu matsala kaɗan sai ka manta da Allah kake wa aiki cikin komite babu wanda ke ma wani aiki Allah ne ake ma aiki don haka in ka bari aikin Allah ka bari ba aikin shugabanka ba ko mataimakinka ko wani abu ban san ko kun fahimci wannan ba kuma don Allah duk wanda aka ba wata amana musamman ta kuɗi to ya ƙoƙari ya kiyaye domin babu inda ake samun matsala a duniya irin wuri uku wurin samun matsayi duk fitintunin duniya daga nan suke tasowa kowa na son sai ya zan shugaba kowa na son sai ya zan minista kowa na son sai ya zan kaza sai ya zan gashi nan dai wuri na biyu inda ake samun matsala kuɗi trezore akwai matsala da ka taɓa kuɗi ka cutar da addini domin dama ku ake jiran aji wani ya ci kuɗi ce to kwamitan ka zo da ya ci kuɗi wani abu na ai kwamitin ma addini ai da aka ba trezori ya canza kuɗi abu na uku inda ake samun matsala a duniya wajen mata duk inda an ka ce ma ana zancen soyayya da wani mai tsoron yanzu bala'i na tashi to waɗanda ababen guda uku dole sai an kiyaye sosai mutumin da yake wakilta addini ba mutum ne na wasa ba don haka kada ku damu da ƙarancinku no no no no tana yiwa bayan kun bar university iccen da kuka shuka lokacin nan ne zai amfani ku ta yi ku binciki tarihin university a da yin sallah a wagga jami'a ƙauyenci mutum nawa ke sallah mace nawa ke sawa hijabi ba a tunanin ba a yi wa'azi university ba a tunanin a yi sallah university sai dai a yi tam-tam a yi rawa a sha giya a yi kuwa yau gashi har addini ya shigo ana da'awa zuwa gaban musa abin da zai zo ba Allah ya ce muke mu to wannan nukta ina ɗanyen bayanin ta ga ɗaliban da suke gudanar da aiki na da'awa saboda abu ne mai muhimmanci kalima ta alwala'u da albara kalima ta alwala'u da larabci ta samo asali ne daga waliya an gane ku waliya ko walaya yauli wilayatan ko walayatan wa wila'an daga nan aka samu wannan kalima waliya shine qaruba ya kusantu an gane ko shine waliya ko kuma wato kalima ta waliya ala shay'i tana nufin ya jibinci al'amari kenan shine metr kamar da ake cewa metr de conférence ko waliya alaihi ana cewa waliya shay'a ana cewa waliya alaihi kenan kalima ce wadda tana nufin kusanta ko tana nufin wani lokaci jibintar lamari guverne quelque chose an gane ko ko kuma waliya wani lokaci tana zuwa ma'anar taimako da ƙauna ba sani ba ko mun fahimta to yali ma'anarsa asalinsa yaudi ne aka shafe wawon ga waɗanda suke karatu ilmu sarf kamar yadda ake cewa wa'ada ya'idu إذا وقعت الواو بين الكسر بين أدوتيها في أشافتها على أي حال بين الياء والكسر ولما قنا تكم هل بين علم صرف على رأسي wannan kalima tana nufin nan alwala'u ko alwilaya ya zo a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min shay'in ko kuma malakum min wilayatihim min shay'in qira'a ce wato ta Imam Hamza wilayatihi sannan wannan kalima ta zo a cikin suratul kahfi hunalikal walayatu lillahi alhaq ko hunalikal wilayatu lillahi alhaq Imam Hamza da al-Imam al-Kisa'i da Imam Khalaf su suka karanta da wilaya ana cewa al-walaya ana nufin al-wilaya shine kauna so kusanta jibin sallamari sai kalima ta biyu kalima ta albara'u ta samo asali ne daga bara'a da larabci ana cewa bara'a yabra'u sannan ana cewa bari'a yabra'u sannan ana cewa baru'a yabru'u duka waɗanda abubuwa ina kawo su ne saboda amfani mu san asalin mu kafin mu shiga cikin bayani bara'a yana nufin barra ka yanke alaƙa tsakaninka da wani abu an gane ko sannan bara'a wani lokaci yana nufin halaka ya halicci abu shi yasa aka sanya daga cikin sunayen Allah albari'u ay alkhaliqu bara'a yabra'u ya halitta shi yasa Allah subhanahu wataala ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha kafin mu halitta mu halicci wannan abin to kaga nan bara'a kenan sannan bari'a mina shai'i ya nisanci abu sai dai barasi bari mu ce sai dai barasi sannan kuma baru'a ya buru'u mai kyamar abu shi yasa ake kiransa bari'un wanda ya kyamaci abu naqihahu wa karihahu naqiha ya kyamaci abu naqiha da haban bani kenan waɗannan kalmomin idan muka dube su alwala'u nan yana nufin ƙauna. so kusanta albara'u yana nufin nisanta da kyama kenan kishiyoyin juna ne su son je contraire to bi ake nufi da wannan wannan abu ne wanda yana da muhimmanci cikin aƙidan musulunci ma'ana wane ne ya kamata ka so shi cikin zuciyarka wane ne ya kamata ka kyamace shi a cikin zuciyarka domin dukkan alaka ta duniya ta ginu ne akan soyayya da kyama duk rezultan da za a samu tsakaninka da wani to yana da alaka ne da so ko kyama ban sani ko mu fahimci wannan ba yanzu tun da mu fahimci waɗannan kalimomi barra kalimar barra ita ma ta zo cikin alkur'ani mun kawo misalai da tabarra shine ya wato kubuta إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا أتكلم عن القرآن سورة البقرة wannan abin yana da muhimmanci ga aƙidar musulmi a yau musan shi domin shi ne zai ba mu daman musan yaya wane ne ya kamata mu so wane ne ya kamata mu kyamata nuktan mu ta biyu sai nau'uka na alwala'u wal bara' to nan za mu ba da nau'i wato guda hudu nau'i na farko alwilaya al'amma wal khassa in an ce kalima ta alwala'u tana nufin soyayya ko jibin tallamari to akwai am akwai khas akwai general akwai particulier akwai as-sahihu wal batil nagari ingantacce da wanda ba nagari ba kenan soyayyar da Allah ya yarda da ita da soyayyar da Allah bai yarda da ita ba da kyamar da Allah ya yarda da ita da kyamar da Allah bai yarda da ita ba sai alwala'u wal bara'u min haythu zaman abinda ake nufi min haythu zaman ta fuskar zamani zamani gida uku ne zamanin da ya wuce da zamanin da muke ciki yanzu da zamanin da zai zo gaba shine kuke ake kira passé de présent de futur future ko masu karatun ingilishi to sannan kuma sai min haithul fard wal jama'a wal daula wato hukuncin mutum guda soyayyarsa da kuma jama'a wadda za ta taru ta yi aiki da kuma aljama'a jama'a masu yawa sannan kuma da abin nan sun da aljama'a shine na biyu a daula ƙasa ya ya kamata ta so wata ƙasa tunda akwai ƙasashen musulmai wace ƙasa ce ya kamata ƙasa ta musulmi ta so wace ƙasa ce ta musulmi ta kamata ta kyamata to cikin waɗannan su ne za mu ɗauko su mu yi bayanin su waɗannan lokutoci guda hudu awar da za ta zo ta gaba sai mu yi kawo misallansu da kuma waɗanda suka inganta da fa'idar da ke ciki da kuma cutarwar da ke ciki Allah ya taimake mu sai mu fara da kalima ta alwala wal bara' tsakanin al'amma da alkhasa in an ce al'am yana nufin wanda ya game kowa da kowa to akwai alwala'u walbara'u al'am na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne jibintan lamari cikin alkur'ani mai girma za ku ji Allah ya ce shi ne waliyin masu imani tunda akwai soyayya tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba sai Allah ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine wali masoyi mai taimako majibintin lamarin masu imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur Allah yana fitar da su daga dufai dufai duhu duhu ila nuri zuwa ga haske ya fitar da su daga duhun shirka duhun sabon Allah duhun wato kaba'irori zina da liwaɗi da sauransu ila nuru zuwa ga haske wallazina kafaru su ko kafirai awliya'uhum taghut waliyansu ne at-taghut kullu ma ubida min dunillah duk abinda an ka bauta ma wanda ba Allah ba kowane iri ne ba da wanda ake gani da wanda ba a gani da na da da na yanzu da wanda zai zo gaba to cikin alkur'ani kuma sai ku ga Allah ya nuna shi ne waliyin kowa da kowa domin a cikin suratu yunus sai Allah ya ce sun maruddu ilallahi maulahumul haq za a mai da mutane zuwa ga maula'insu alhaƙo na gaskiya shi ne Allah a cikin suratu muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko suratul qital sai Allah ya ce su kafin rai ba su da waliyi ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الله شيني ولي ما إيماني كافر ما سد ولي تو كما تنياتي شيني ولي قوة أنا إن سو إن جا hankalin ɗalibai ayoyi dan ka san ma'anarsu da tradition kin su wani lokaci ba shi ke nuna ka gane ma'anarsu ba shi yasa wani lokaci cikin Qur'ani ko hadisi sai a ce ma wanga aya ta ci karo da wanga ko hadisi ya ci karo da wannan akwai wato bukatar malamai su yi maka bayani da an ka ce za a mai da kafirai zuwa ga waliyinsu na ana nufin wanda ke tafiyar da al'amurra ba masoyinsu ba domin su ba su ƙaunar Allah amma nan ana nufin Allah shi ne waliyin kowa don babu wanda ya isa ta cikin hukuncin Allah da an ka ce ba su da waliyi ma'ana Allah ba waliyinsu ba ne ma'ana Allah bai taimakonsu Allah baya ƙaunarsu sai mun fahimci wannan mun fahimci wannan da kyau wannan alwilaya ce to sai mu zo zuwa ga alwilaya alwala'u walbara kauna da kyama tsakanin mu da Allah subhanahu wataala idan kana da imani to Allah yana kaunarka idan baka da imani Allah baya kaunarka daidai imaninka da aikinka na gari daidai matsayinka a wajen Allah daidai kaunar da Allah yake yi ma kuma daidai kaunar da kake ma Allah daidai sabon da kake yi ma Allah ko da musulmi ne kai daidai kaunar da Allah yake yi maka mun fahimci wannan da kyau sai alwala'u wal bara ko alwilaya wato tsakanin mutum da mala'iki da aljanni kun san daga cikin matsalar da muke fama da ita sai mutane suna in ana batun alwala'u wal bara malamai sai su kawo mutane tsakanin musulmi da musulmi a'a musulmi da musulmi akwai alwala'u walbara kuma akwai wannan alwala'u walbara'u tsakaninmu da aljannu kuma akwai wannan alwala'u walbara'u tsakaninmu da mala'iku kai hatta da dabbobi akwai alwala'u walbara'u tsakaninmu da su wani zai ce to ni ban taɓa jin wannan ba ko ba haka ba ha ita ko magana ɗan an faɗe ta ba faɗa da wahala ba ba da dalili ko so dalili za mu bayar akwai alwala'u walbara'u tsakaninmu da mala'iku domin su mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba su saba ma Allah duk abin da Allah ce to sai Allah ya bamu labari mala'ikun da ke dauke da al'arshin Allah allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lillazina amanu waɗanda suke riƙe da arshin Allah aya tana cikin surto ghafir suke ɗauke da shi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi da gode ma Allah wa yastaghfiruna suna neman gafara lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani me yasa suka neman musu gafara saboda su sun yi imani da Allah kuma suke neman ma masu imani da Allah gafara shi yasa a can cikin suratul shura da yake wa yastaghfiruna liman fil ard an gane ko suna neman gafara ga waɗanda suke bisa doron ƙasa ba duk bisa wanda yake doron ƙasa ba a wanda yi imani domin wanda bai yi imani ba ba za a neman mishi gafara ba dan Allah ya hana annabi yayi haka kenan abinda bai dace na ba kuma mala'iku ko la ya'suna Allah ma amarhum ba ana nufin duk wanda yake bisa doron ƙasa ba wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard nan mala'ika ma mala'iku an kace ba ma wadannan yahmiluna al arsha ba mun fahimci wannan da kyau kenan akwai alaka ta alwala'u wal bara'u tsakanin dan adam da mala'iki idan kana da imani mala'iki yana son ka saboda kana son Allah idan baka son Allah baka da imani mala'iki ya barra daga gare ka haka ne ko ba haka ba ɗai kenan sai akwai alwala'u wal bara'u tsakaninmu da aljannu kun san wani cito aljannu ai kullum ba ka alwala'u wal bara'u tsakaninmu da su akwai cikin aljannu akwai musulmi ko babu akwai kafiri ko babu bari mu ji abin da Allah ya faɗa kansu suka ce wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun daga cikinmu in ji aljannu sun ka ce akwai musulmi akwai kuma ƙasitu na kafirai faman aslama fa ula'ika taharraw rashada wa amma alqasitu na fakanu li jahannama hataba to tunda akwai musulmi ashe duk aljanin da yake kaunar Allah to mu a zuciyar mu muna son shi duk aljanin da baya kaunar Allah ba ma kaunar shi shi yasa ma kuke ganin shedanun mutane da aljannu suna da alaka tsakankanin su suna taimaka ma juna wajen saba ma Allah wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura kaga shedanun aljannu da shedanun mutane suna taimaka ma junan su wajen aikata balla to amma mu a matsayin mu na musulmi alakan mu da aljannu ta soyayya ba ita ta kai mu cewa aljannu sun kawo muna kaza kuma muna da alaka da su a'a na farko kaga wannan ta wannan hanya ce ake fadawa cikin shirka ina fatan kuna fahimta fa wani ce ai aljanni ya ce mai kaza a'a wani lokaci malamai sun ce tana da hudud hudud kinta shine in sun bada labari ba dole bane a gaskata domin baka san mumini bane ko kafiri ne baka san ɗabi'a aljannu ba amma idan sun gaya maka ice kaza yana magani misali kai amfani da shi ya yi magani shi kenan in bai yi magani ba kuma shi kenan dama magani sai da wa sai da izinin Allah amma ba harka bace wanda ake bari ga jahilai dole sai malaman da an yadda da imanin su da aqida su in ma wannan abin sun samu labari su bar su tsakanin su da su ba sai sun ce sun ga ba mutane ba ban san ko kun fahimta ba cikin fatawa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yayi bayanin wannan domin sayyidina Umar akwai wani aljani da tabbashi labarin ɗaya daga cikin sahabbai yayi balaguru da ya so labarin shi ya kabe shi to sayyidina Umar imaninsa ba a shakka shi ko ba haka ba kuma aqidarsa ba a shakkata ba kai yanzu in ka shiga wannan harkar karshen sai ka bace wallahu a'lam sannan akwai alwala'u wal bara'u tsakanin da mutanen da sun ka mutu mutanen da sun ka mutu suna kabari alaka ba ta yanke tsakankanin mu da su ba in suna da imani waɗanda suka mutu kuma alaka ta yanke tsakankanin mu da su don kafirai ne da waɗanda addarai in dai kafirai ne ina hujja duka za mu yi aiki ne da ayoyin alkur'ani mafi yawanci saboda mu fahimci mawdu'in da kyau Allah subhanahu wataala yake bada labari a cikin suratul hashr yace walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan sahabbai yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu waɗanda suka gabace mu da imani ashe suna cikin kabari akwai alaka tsakaninmu da su ko babu akwai domin mun ji muna kaunar su daga nan ne yake nuna maka aqida ɗin shi a baka da kyau domin ba su da aiki illa la'antar sahabbai ile masahabbai sukar sahabbai alhali ko sahabbai sun yi aiki na gari kenan cewa mutum ya tsine masa habbai ya kai su wutar jahannama bayan ko Allah ya faɗi cewa waɗanda suka zo bayan su suna cewa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman yana nuna maka cewa ba sa yin aiki na gari su waɗannan mutane domin barmakon ka kai wato aqida ta alwala wal bara ta ginu ne kaso mai imani su ko ba sa son sahabbai shi ko imanin sahabbai abin da yake tabbatacce ban sani ba ku kun fahimta aqida ta alwala'u wal bara'u tana da alaka tsakaninmu da dabbobi da kuma aljamadat abinda ba dabba ba akwai alaka tsakaninmu shi shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan mutum yana dalibin ilimi hatta da dabbobi suna neman masa gafara hatta al-hitan a matsayin shi na mumini a matsayin shi na mai imani a matsayin shi na mai neman ilimi suna yi man mishi gafara wa inna al'alim da istaghfir lahu man fis samawati wal ard kuna fahimta ta ba ta tsaya nan ba su dabbobi ba su saba ma Allah kuna fahimta ta sammai da kasai suna da alaka da mu ta alwala wal bara'u idan kana aiki na gari ka sani sama da ƙasa suna son ka idan baka aiki na gari sama da ƙasa ba sa kaunarka shi yasa Allah ya bada labari da aka halakar da fir'auna to shi na daga cikin waɗanda suke makiya Allah da shi da rundunarsa don haka sama ba ta yi baƙin ciki ba ba ta yi kuka ba da mutuwarsu Allah ya ce walaƙad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin wa an la ta'lu ala Allah inni atikum bi sultanin mubin wa inni uqtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa in lam tu'minu li fa'tazilun فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض سما دك أسب سيبك to wannan ai to aina abinda ake nufi a'a ba kuka ake nufi ba a'a kai baka san yadda sama take kuka ba baka san yadda ƙasa take kuka ba amma Allah ya bada labarin shi da ya sani yanzu sabbai da ƙasa suna tasbihi amma kai baka jin su tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu man fihin wala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah ce komai yana ma Allah tasbihi amma ba kai da haka kace a'a sama baka kuka ƙasa ba ta kuka wai ga maka kenan idan kana da imani akwai alaka ta alwala'u wal bara'u tsakaninka da sama idan baka da imani akwai alaka ta alwala'u wal bara' tsakaninka da sammai da kasai mun fahimci wannan kun gane ko muku gane ba dan mawdu'in yana da hatsari shi yasa da dauko shi tun daga tushe kalima ta alwala akwai alwilaya al'amma akwai alwilaya al-khassa akwai wilaya wanda take ta hade kowa da kowa shine kamar jagoranci wilaya ala shay'i wilaya ta shugaba yanzu kun ga kore shugaban kasa shine wanda za a tambaya akan dukkan kasar da yake mulki ko territoire kin da yake mulki to wannan ana kiranta alwilaya al'amma ta shafi kowa da kowa shugaban kasa shine wanda yake kula da dukkan ɗan kasa sai alwilaya al-khassa wadda take bantu to wannan tana da yawa maudu'i guda ko biyu ko ashirin ba za su kare ta ba ko ɗari ma za a yi tunda akwai wilaya ta minister minister kowane minister za a tambaye shi akan abin da yake kula da shi premier minister za a tambaye shi kan ministoci president na assembly national za a tambaye shi kan dibitoci governor za a tambaye shi kan jaha wilaya ta wannan yanki su ko su prefect za a tambaye su inda aka ba su mayor za a bashi za a tambaye shi wilaya ta meyi malamai za a tambaye su wilaya ta wa'azi da isar da sakon Allah da karantar da addini miji za a tambaye shi kan wilaya ta matarsa mata za a tambaye ta wilaya ta mijinta da ƴaƴanta wato ƴaƴanta afwan an gane ko professor malami shugaban university kin nan za a tambaye shi kan university kin da aka bashi jagoranci professor za a tambaye shi kan matirkin da aka bashi karantarwa wanda aka ba riƙon maraya za a tambaye shi shugaban kamfanyi za a tambaye shi kan kamfanyi kin da aka ba shi jagoranci haka nan za a rinka karkasa ta karkasa ta karkasa ta sai ta rabu da dama alwilayar hassa kenan ce sa za ku ga cikin fiƙihu kenan wani ɗalibi zai iya ɗaukar wilaya ta president wani ya ɗauki ta mallamai wani ya ɗauki ta prefe wani ya ɗauki ta kaza ga sanan dai kaza kaza kaza ka karkasa kai rishar shi kanta wallahu ta'ala a'lam mun fahimci wannan da kyau ko to sai mu tai zuwa ga alwilaya min haythu zaman min haythu zaman lokaci idan muna so wannan mawdu'i mu fahimce shi da kyau mu karanta hukuncin ta a can tun farko misali ba mu dauki zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun wancan lokaci har zuwa yau sai mu dubi a yau kuma yaya muke gudanar da wannan alaka sai mu dubi zuwa gaba domin sai an kalli baya da yau sannan ake tunanin yadda gaba za ta kasance abu na uku na ƙarshe na hudu shine za mu kallon wadda ta inganta da ta inganta ba shine ƙarshen nuktan mu ta wannan karatu na farko za mu je mu yi sallah daga baya sai mu dawo sai mu ƙarasa da izinin Allah to yanzu min haisu zaman ba wani abu ne wanda ya fara ba Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani ya fito da wannan ƙarara ya nuna wilaya da alwala wal bara annabawa sun yi shi dukkan annabin da ya zo ya zo da wannan aƙida in cewa ka barra ga dukkan mutumin da ba musulmi ba ne kuma tasirinta yana bayyana a duniya da lahira ya za mu gane wannan bari mu da misali hudu sannan mu kawo na biyar matar fir'auna ta aljanna ce ko fir'auna dan dan ina ne dan wuta to aqidatul wala wal bara'a ta tsaye da su shi ko tabbabanta su fir'auna makiyin Allah ne fir'auna makiyin Allah ne to tunda fir'auna makiyin Allah ne wannan bai cutar da matar shi da komai ba da ya zama to ta yi imani da Allah kenan yanzu mu muna son matar fir'auna fa ba so ba kuma irin na aure don ta riga ta mutu saboda tana da imani an gane ko muna kaunar ta kauna irin ta addini amma muna kyamar fir'auna duk da yake fir'auna ko yayi ta'addanci ga Allah mi ya kawo wannan saboda a nuna maka alwala'u wal bara'u ta so Allah Allah ya so ta kuma Allah ya bada labarin ta cikin alqur'ani shi yasa sai Allah ya dauki sai Allah ina ganin sai mun dan ƙara ko da minti goma saboda mu samu awon daya karatu ana tashi da rediyo ai hakuri Trump sai muke so kun gane ko eh saboda muna so mu samu enough data yadda za a tashi ko da gidan rediyo da gidan TV eh ku yi hakuri kuna fahimta ta Allah ya ce wa daraba Allah masalan lil ladina amanu ra'at fir'aun Allah ya buga misali ga matar fir'auna tare da cewa matar fir'auna tana aure da babban kafiri innahu kana aliyan min almusrifin babban dan ta'adda ne dan yace shi Allah ne ma alimtu lakum min ilahin ghairi sannan kai yace ma shine ubangiji wanda ya halitta sammai da ƙasa dan yace ana rabbukumul a'la kalima ta rabbu tana nufin al-khaliq al-malik al-mudabbir amma matar shi da tabbi Allah wannan bai cutar da ita da komai ba shi yasa mace ba ta da wani uzuri ta auri mutumin da ba na gaskiya ba kuma ba ta da wani uzuri don mijinta ya ƙi addini ita su ƙi addini ko da irin wannan ta faɗa cikin wannan farko Allah shi mu tsari mata annabi nuhu tana wutar jahannama mata annabi lutu tana wutar jahannama ai iyaka kusanci dai ga Allah cikin mutane ka zama tomi ka zama to annabin Allah bal ma annabi nuhu yana da cikin ulul azmi minar rusul amma Allah ya ce daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut kanata tahta abdayn min ibadina salihain فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين Allah ya buga misali ga waɗanda suka kafirta su za su shiga farko amma mu mun shiga ciki matar annabi Nuhu da matar annabi Lutu suna karkashin bayan Allah na gari sai suka yaudare su nan ba ana nufin suna zina ba a'a sun nuna musu suna tare da su amma ƙarya ne amma wannan bai umfare su da komai ba shi yasa ba ruwan Allah da kai in dai baka bi Allah ba kenan Allah ya dauki miji ya kai jahannama shine fir'auna ya dauki mata ya kai ta ina aljanna mata fir'auna sannan Allah ya dauki mata ya kai wutar jahannama ya dauki miji ya kai aljanna annabi nuhu da annabi lut matansu kuma suna wutar jahannama sai abu na gaba annabi ibrahim da babansa annabi ibrahim baban shi ya kauce ma Allah waɗansu na cewa wan baban shi ne ko kanin baban shi ne shi dai qur'ani baban shi ce wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha da ya kai kauce ma Allah ina yi jahannama annabi ibrahim da yake ɗaya bi Allah ina yi aljanna to sannan Allah ya kenan nan Allah ya ɗauki ɗa ya kai aljanna ya ɗauki uba ya kai wuta sai kuma Allah ya ɗauki uba ya kai aljanna ya ɗauki ɗa ya kai jahannama ɗan annabi nuhu ya kafirce ma Allah aya cikin suratu hud ayoyi cikin suratu hud sun yi bayanin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi Nuhu ya ce ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin dana ka zo ka hau jirgin annabi Nuhu jirganya wala takun ma'al kafirin kar ka kasance tare da kafirai qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma qala la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin da annabi Nuhu ya halaka annabi Nuhu ya tambayi Allah Allah ce a wannan bai daga cikin waɗanda aka yi alƙawarin zai tsira don bai da imani ayoyi sun yi bayanin wannan qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih kenan sai ka gane abinda ke sawar Allah ya so mutun kuma Allah ya jibanci lamarinka shine ka zamanto kana akan addinin musulunci kai imani kana aiki na gari duk wanda ya aihe ka duk ka da wani a duniya idan baka bi Allah ba babu zancen kauna tsakaninmu da kai a matsayinka sai dai mu yi mu'amala da kai daidai kuma irin yadda addini ce mu yi mu'amala da kai don babu wata mata a duniya wadda a da darajar mata annabi nuhu babu wani ɗa wanda a da daraja irin ɗan annabi nuhu babu wani uba wanda a da daraja irin uban annabi ibrahima babu wani ɗa wanda a da daraja irin ɗan annabi nuhu amma da ba su bi allah ba ƙarshe kaka an ka kwashi sai wuta don haka alwala'u walbara shine zaka so mutum idan yana son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana son musulmi yana son addinin musulunci zaka kyamaci mutum idan yaki addinin Allah yaki Allah yaki masu imani kuma ba su rabuwa idan mutum na son Allah to yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan yana son sa yana son su yana son dukkan musulmi idan kuma kana kyamar Allah to kana kyamar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kana kyamar duk manzanni sannan kuma idan kana kyamar manzanni kana kyamar sahabbai idan kana kyamar sahabbai kana kyamar musulmi ba yadda za a yi a raba waɗannan tsakankanin su bai yiwa ka ce kana son Allah kuma ka ce baka son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba gaskiya ba ya kamata mu fahimci wannan da kyau to ƴan uwa wannan shine kamar mazhar yadda za mu iya gane me ake nufi da alwala'u wal bara' ka so ka yi alwala'u walbara'u tsakaninka da Allah duk abin da za a bauta ba wanda ba Allah ba ka watsar da shi shi ne albara'u sannan ka jibanci al'amari Allah ma'ana ka shiga cikin addinin Allah da aƙida ingantatta shi ne alwala annabi ibrahim ya ce Allah ce wa isƙala ibrahim li abihi wa ƙaunihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin annabi ibrahim ya ce inna li ku saurara ya ce ma mutanen shi bara'un na barra mimma ta'buduna ga duk abin da kuke bauta ma illa allazi fatarani sai wanda ya halice ni shine alwala'u nan ya zo da albara sannan ya zo da alwala mun fahimci wannan da kyau ko kenan a can wagga aqida tun zamanin annabi nuhu akwai ta Allah ya nuna babu alaƙa tsakanin annabi Nuhu da ɗansa don ɗansa ba waliyinsa ba ne na addinin musulunci domin ya kafirce ma Allah. Mata annabi Lutu Allah ya bayyana wannan. To shi yasa idan muka zo zamanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam za mu ga wannan wilaya ta tabbata. lokacin da waɗansu suka mutu akan kafirci malamai suna kawo kamar kissa ta Abi Talib ina fata ana fahimta ta da waɗanda ba su yi imani ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka neman musu gafara sai Allah ya ce a'a ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ما كان للنبي بيداك يقع النبي با آية تشكين سورة التوبة والذين آمنوا دول أن سكي إيماني أن يستغفروا للمشركين سيني مغافرة مشركي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم باين يا بيّن غريسو تيوا متانن ين جهنم دي دون su mutu akan kafirci to sai Allah yayi wato riga su ya nuna musu koda akwai wani abu da za su iya fahimta cikin Qur'ani dan manzo tun da nasi bai sabkar shi yasa yayi wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah istighfarin annabi ibrahim ba komai bane alƙawari ne yace sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah lokacin da ya bayyana gare shi makiyin Allah ne bai da niyyar imani tabarra'a minhu sai ya barra daga gare shi to kaga wannan yake nuna maka cewa wannan aqida tun can da ba yau ne aka fara ta ba mu'minai zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam an gina su akan wannan to in muka zo a yanzu zamaninmu mu dan ɗiba kaɗan saboda lokaci yana tafiya kilan saura ko minti tara mu tsaye da karatu mu tashi mu je mu yi sallah sannan mu dawo a zamaninmu yanzu duniya ta rikici can da akwai dauloli na musulunci kana cikin ƙasar musulmai ka san cikin ƙasar musulmai kake yanzu kuma matsalar daulolin musulunci da dama an ruguzar da su da masarautu na musulunci daula ta musulunci ta ƙarshe wace daula ce a daula ta musulunci ta ƙarshe a turkiya a 1923-1924 zamanin mustapha kamal a tafarka kafirai suka ruguza daula ta musulunci ta ƙarshe da akwai ƙasa ta musulmi wadda an santa ita ce ke mulki duniya daga gare ta ne aka kashe sunan khilafa islamiyya aka sa wato ilmaniya laifite fasuluddini an daula to kaga a wannan lokaci kana iya kana kasan musulmi kuma dokar daga aiki ita ce doka ta musulunci kenan daula ta musulunci har yanzu musulunci bai wuce shekara bai kai shekara 100 ba da barin mulki a duniya amma duk an boye mana wannan tarihi ah masarautu kuma na musulunci in ka diba da sakkwato daula ta Sheikh Usman bin Fodio daula ce ta musulunci daula ta Borno mamlakatu Kanam daula ce ta musulunci to da turawa suka zo suka ruguza su to sai zamanto yanzu akwai matsala akwai musulmi amma babu doka ta musulunci babu gwamnati wadda ke hukunci da musulunci to wannan yana daga cikin abin da ya kawo matsaloli a yanzu nan da muke rayuwa shi yasa wani yake cewa ya kamata a yi hijira a bar ƙasar kafirai kenan yanzu wani shi a fahimta shi hijira ƙasar kafirai ce mu yi hijira mu ta yi ƙasar musulunci to ina ba ka in ka ta yi Najeriya akwai constitution in ka ta yi Chad akwai constitution babu inda zaka ce a zo a ce maka da Qur'ani ne Saudiya ce suke ga suna hukunci da Qur'ani to kuma yanzu Saudiya tana isar duk ɗan miliyar na musulmi su koma can su zauna c'est pas possible to kaka to shi yasa yanzu a zamanin da muke ciki shi alwala wal bara'u turawa da suka zo sai suka yi yadda za su yi su ruguza dauloli da masarautu su tsara nasu sababbi shi yasa sai suka in kun ka dibi Niger kafin zuwan turawa akwai Niger babu ko akwai kafin zuwan nasaru akwai Niger babu wata kasa mai suna Niger amma turawa ne suka zo sai suka hada masarautu daban-daban sai sun ka sanya mishi suna Niger suka ɗebo cikin azawad masarauta ta buzaye sun ka yanka sun ka ɗebo agares sun ka zo nan tawa sun ka ɗebo cikin masarauta ta adam suka haɗa suka koma can difa masarauta ta kanam borno suka yanko suka zo zandar suka ɗiba cikin masarauta ta zandar suka yanko suka zo maraɗi suka haɗa ta masarauta ta gobir suka yanko suka kawo da suka ɗauko masarauta ta abin nan zarma suka yanko songai sannan suka ɗebo da tiliberi yankin tiliberi da abin nan kun ga haka da suka yi sai suka haɗa masarautu akwai cikin arewa tun da cikin dosu akwai masarauta ta arewa arawa sai suka haɗo sai aka ɗauki masarautun ne sai an ka dunkule su an ka dame sai an ka ce sunansu niger sai aka sa musu shugaba guda kamar sarki takwas ne ko masarautu ne an ka dunkule su sai aka yi musu sabo shugaba wanda zai rinka ba su umarni ban sani ko kun fahimta ba to kenan yanzu masarautun nan an canza musu tsari na tunanin al'umma da kuna da sarki wanda yana da alaka da kabila ku yanzu ko a kabilu ne suke da shugaba guda wanda ya hito daga cikin ɗai daga cikin kabilun da ke rayuwa a nan mun fahimci wannan ko to kenan sai zaman to aqida mu ta alwala wal bara zamu gina sani akan musulunci to nan Niger an ce 99% musulmi ko ba haka ba kenan ya kamata 99% musulmi su so mi su so ƴan uwansu musulmi kenan waɗanda babu akida ta alwala wal bara garin musu wuce ƴan fursan ba kaga ashe inda za a yi soyayya ta gaskiya ashe da mun huta ban sani ko kun fahimta ba to da wannan ne in muka tabbatar da wannan zuwa gaba za mu iya cin nasara mu gina future amma sai zaman to ga mu 99% musulmi kashi 99 99% kamar masu ingilishi suke faɗa musulmi ne amma kuma dokar da ke hukumtar da mu sunanta laik ba ta da alaka da addini kaga wannan kaga akwai sharrin bature cikin wanga kuma wannan kalubalen ku ne ku ɗaliban ilimi masu karatu don tule saktaya radda Allah ya sa ku ne shugabanni ku ne ministoci ku ne jurist ku ne kowa a gani in kuna iya dawowa da shari'a ta musulunci domin yanzu abin bayyana mun fahimci wannan ko to a ƙarshe nuktan mu ta ƙarshe shine cewa min haithul fard wal jama'a wad dawla ma'ana al wala wal bara'u kai karan kanka zuciyarka ya zaka so mai imani ya zaka kyamaci wanda bai da imani a mu'amalarka da aqidarka abu na biyu jama'a in an ce jama'a wanda bayani zai zo cikin karatu na gaban can ne za mu fayyace bayani nan yanzu dukkan somantaɗi na presentation ce a ai akwai jama'a daban-daban akwai kungiyoyi daban-daban akwai sandika daban-daban akwai parti daban-daban to kuma waɗanda duk suna bugawa da juna ana Nijar tsakanin sandika da sandika ana ta bugawa tsakanin parti da parti ana ta bugawa tsakanin kungiya da kungiya okay tsakanin kungiya da kungiya kuma ana ta bugawa kaka tsakanin etidiyan ana bugawa to wai shin bisa ga imani ne ake bugawa koko ne saboda ya kamata yanayin musa maka mu alamar tambaya don wanda ya zaɓo wanga maudu'i ya zaɓo maudu'i ya ba ba ƙaramin maudu'i ba ne shi ne kenan to sai kuma an turlefe yi yanzu nijar an ce ƙasa ce ta musulmai to kuma sai a ɗauko wata ƙasa wadda tana daga cikin manya-manyan ƙasashen kafirai sai a ce amikin ƙasar Nijar ce. SK ƙasa musulma tana iya zamantowa ami ta ƙasa kafira. No, no. Alaƙa tsakanin musulmi ne akwai ta ba tsakanin feyi da feyi ba, domin yana daga cikin abin da mu fahimta ba, ku fahimta da kyau. Mu ba muna gaba da ƙasar Amurka ba, muna nufin cewa duk mutumin da ke cikin Amerika maƙinmu ne ba haka ba ne a Amerika akwai musulmi a France akwai mi akwai musulmi a Europe akwai musulmi a Rasha akwai musulmi ba wai za addu'a za mu mu ce Allah ka halaka Amerika Allah ka halaka France a ba haka kamata mu ba mu yi fatan masu shiriwa cikin France Allah ya shirye da su waɗanda ba su shiriwa kuma Allah ya maganin su musulmin da ke France kuma Allah ya ba su kariya Paske babu bambanci tsakanin musulmin Faransa da musulmin Nijar duk addinin musulunci suke yi. Amma mu yanzu da an ce Baturi sai a ce a wanga bakin mu ne. Daga ina ka samu wannan? Akwai Baturen da musulmi ne yana musuluncin, karshen ta ma karfin imanin shi yafi naka. Kun fahimci wannan da kyau? To sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu wato Ali Imran la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wannan aya masu tradiction waɗansu ba su fahimta sarki sai kun yi hattara Allah ya ce la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya kada mu'minnai su riki kafirai awliya a masoya sai ya ce min dunil mu'minina ba tare da mu'minnai ba to sai wani ya sa tsammanin a'a ma'ana kai ya zamanto kai musulmi ne kafirranka wato aminnanka kafirai ne kawai amma idan ka hada kafirai da muminai ya halatta ba haka ake nufi ba domin a cikin asbabun nuzul sun kawo asbabun nuzul kusan guda hudu riwaya uku daga ibnu abbas cewa wani sahabi ne yana da abokanai daga cikin abin nan yana da abokanai daga cikin yahudawa hajjaj bin umar yana da aboki ka'ab ibn al-ashraf wannan sababun nuzul bai inganta ba akwai wani sababin nuzul da suka kawo daga ibnu abbas suka ce shine cewa ubada bin samit yana da abokai daga cikin yahudawa sai wannan aya ta sabka shi ma wannan bai inganta ba akwai wani asar na ibnu abbas da suka kawo na uku shi ma bai inganta ba akwai wani asar da suka kawo daga imamu muqatil shi ma yake ana nufin wasu musulmi da suka kulla alaka suna tsoyayyen yahudawa shi ma bai inganta ba to amma in waɗannan asarikin busu inganta ba ba shi ke nuna ayar ba ta aiki ba a'a ayar tana nunawa musulmi kai ya riƙi masoya daga cikin kafirrai ko da ya haɗa da masu imani ko bai haɗa ba sai enter d ba a haɗawa ba wai tana nufin baka haɗa kafirrai da musulmai sai ka so su sai bon a'a wannan min dunil mu'minina ta zo ne saboda ana rayuwa ne da muminai da kafirrai ka ce kana son masu imani kuma sai ka je ka riƙe kafirrai kana alaka da su to aya ta hana wannan a zamanin sahabbai an hana a zamanin mu an hana ban sani ko kun fahimta ba mun gane wannan da kyau ko dan haka kenan sai ya zamanto alaka tsakaninka wannan zuciyarka ce alaka tsakanin jama'a da jama'a wannan kuma duk aikin da za ka shiga sai ka duba ka gani shin za a so mutum in ya so Allah kamar da mai ahallar ya ce wa an yuhibba lillahi idan za ka so mutum ka so shi saboda Allah wa yubghidha lahu idan zaka kyamaci mutun ka kyamace shi idan ya kyamaci Allah wannan ita ce kaida ta alwala'u wal bara'u ita ce aka gina Madina da ita shi yasa a garin Madina da aka kafa daula ta musulunci akwai Larabawa akwai mutanen Farisa su Salmanul Farisi mutanen Iran a yanzu wanda ake kira Iran akwai su Bilal bakin mutun noir ko neger da wani yancin noir yake ba haka da ake cewa ba neger aka cewa to neger din negritude ko duka akwai musulunci ya hada kowa da kowa kaga cikin daula ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ga larabawa ga bakake ga mutanen faris duk ya hada su musulunci amma kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kanshi ƴan uwan shi na makka su suka koro shi inda aka haife shi bayan ku Allah ce a yi musu wa'azi wa an zir ashirataka al'aqrabina su abu lahabin su sun ki imani da su aka koro manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ka gane muhimmancin wanda ka so shi saboda Allah ba za ka yi asara ba amma duk wanda ka so ba bisa ga Allah ba ma'ana soyayya ta Allah to za ka yi kunya don ga ‘yan uwan manzo sun koro shi sun nuna ba sa son addininsa ga mutanen madina waɗanda ba su da alaƙa da shi ta zumunta mafi yawancinsu in ba irin su hamza ba su Bilal ga su bakake su Salmanul Farisi ga su mutanen Faris amma sun zo an gina addinin Allah da su to da wannan zamu gane ƴan uwa muhimmancin aqida ta alwala'u wal bara to lokaci ya kare muna na karatun mu na farko ina ganin zamu ajiye anan sai darasin mu na biyu insha Allah ta'ala zamu zo sai mu bada wato as-sahiha da al-batila alwala'u walbara wanda aka gina akan inganci na shari'a da wanda ba mai kyau ba da kuma misallai akan haka da kuma fa'idodin da za mu samu idan mun rike wannan da kuma irin cututtukan da za su bayyana a duniya da lahira idan ba mu yi wannan ba sannan mu yi wasiya zuwa gare mu gaba daya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين